الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka masallacin da ke daura da gidan sanata Muhammad Danjuma Goje a wannan unguwa ta mu ta Fantami nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na Akhadaul Musallin kusakuran masallata na babban malami alhafiz muhammad siddiq al-mashawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan mako da kuma yini irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin laraba ne daren alhamis wanda hakan ya yi daidai da 21 ga watan ɗayan musulunci watan al-muharram hijira yau na da shekara 447 daidai da goma sha shida kenan ga watan bakwai na miladiya 2025 idan ba manta ba a darasinmu da muka tsaya a kan shi mun tsaya a darasin da maliki cewa salawatun fiha kilaf akwai salatu tasbih da kusan shi ne darasinmu na ƙarshe a wannan littafi kafin mu dawo mun ga yadda salatu tasbihi take da yadda malin yayi magana a kanta da kuma maganganun malamai akan wannan sallah din Allah cikin hikimar sa mun je ƙarshen magana kan salatu tasbih yau za mu tashi salawatun mubtadi'a salawatun mubtadi'a a shafin littafi na shafi 152 wannan kuma shi ne darasinmu na 61 a cikin wannan littafi insha Allah salawatun mubtadi'a salloli kagaggu a cikin addini wanda ba su da asali salloli ne ake yin su da kuma ba su lokaci da kuma ba su sakamako na lada da in an yi amma kuma ba su da asali an kirkire su ne da ka ana fahimta malamai suke cewa idan kana so ka ga hadisai masu rauni to ka je babin falala a babin falala an fi samun hadisai masu rauni da yawa domin ɗan adam ɗabi'ar mu ce muna son samu ba wahala amma a galabiya a guraben da ake fama na jihadi da ƙoƙari da ciyarwa to da wahala ka samu rubabbun hadisi a gun amma gun da aka ji farala abu kaɗan a samu lada mai yawan nan to malamai sun ce a yi takatsantsan da irin waɗannan domin da yawa ana samun hadisai masu rauni a gun to akwai salloli da aka ƙaga su aka ba su lokaci da gu kuma alhali ba su da asali a sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine malam zai bayani game da wannan malai ce alar ragm alar ragm من كثرة تلك الصلوات من فرض من فرض من فرض وتطوع yace abin mamaki ga sallolin nan da yawa sallar farilla gashi muna yi guda biyar a dare da yini ga nafilfilin da ba su da iyaka duk lokacin da kaso zaka tayi kai nafila matkar baya cikin lokutan da aka hana yin sallah din wa ma warada fi fadhi hadhihi salawat da kuma abubuwan da suka bayyana na farallan irin waɗannan salloli yanzu misali a ɗauko a rakatayi alfijir raka'o'i biyu na raka'ata alfijir da ake yi manzan Allah da kansa ya ce wannan raka'o'i guda biyu da ake yi bayan ketewan alfijir kafin a yi sallan asuba hadisi ya tabbata cewa khairun minad duniya wa mafiya sun fi duniya da abin da ke cikinsu alkhairi wani hadisi ya inganta akan wannan sannan ga sallan walha raka'a hudu shida takwas wanda ka samu dama to ma'aikin Allah yana cewa sallan walha tana daidai da kai sadaka sau 360 idan kai sallan walaha sallan walaha da zaka yi raka'a hudu ko raka'a shida ko raka'a takwas ko raka'a biyu ma'aiki yana cewa za a baka ladan kaman kai sadaka da dukkan gaban jikinka gaba daya kun ga irin wannan sune wanda falalolinsu suka tabbata a sunna da ingantattun dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai salloli waɗanda ba waɗannan ba wanda an faɗi lokaci ko farala allali babu matabbata ta hadisi ko wani nassi da zai goyi bayan wannan sai malik ke cewa illa annan nasa kada ibtada'u anwa'an min as-salawat al-mawdu'a sai dai mutane a yau sun kirkiro wa'ansu salloli kina ibtada'u sun kirkiro salloli al-mawdu'a wanda ba su da asali faminha daga cikin waɗannan salloli da aka ƙirƙiro wanda ake ganin yinsu da lada alhali ba su da asali akwai salatul usubu'i wai wata sallah da ake ce mata salatul usubu'i sallar da ake yin ta da sati sai mali sai la yasihu fi salatul usubu'i shay wannan sallar da ake ce mata salatul usubu' mali ce ba wani abu na inganci da ya tabbatu akan wannan sallah ne ana ganewa وكذلك في ليلة الجمعة اثنتا عشر ركعة بالإقلاس عشر مرات باطل لا أصل له كواتي ما أدرن جمعة كيركو إيقود وقوم شابيو كواتي ركعة كرن تقول هو الله أحد قد وقوم أتكنتا ثم ليتي إتما إيرن وانا صلى دوانا سيقا والتبتا abin da za ku gane anan shine idan a ce misali za ka tahi ka yi sallolinka da nafila daga raka'a ɗaya har zuwa raka'a ishirin amma baka ba su lokaci ba sannan baka ba su ayan da za ka karanta a cikinsu ba wannan ba wanda zai ce maka yi bidiya amma abin da yake zama bidiyan a ciki ne ba da lokaci da kuma kaifiyar yadda za a yi din ba mai shar'anta abu sai Allah inda na addini ne sannan ma'aikin Allah ya bayani abin da ya sa wannan sallah ta daren juma'a raka'a goma sha biyu da ƙulhu wallahu goma goma a kowace raka'a ta zama bidi'a shine ba ta lokaci an ce sai daren juma'a sannan kaifiyar yadda za a yi an ce kowace raka'a bayan fatiha sai an karanta ƙulhu wallahu goma kuma ba wanda zai yi wannan a samu lada bayan yinsa sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bai wannan ko amma a ce kai nafilar ka babu rana babu kaifiya kai iya adadin abin da Allah ya hore ma da niyyar nafila Allah zai karba zai baka lada amma a sa kaifiya da lokaci to wannan ba mai yin wannan addini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bayyana da kyau maliki cewa wa salatu ashar raka'atin bil aklas wal mu'awwazatayn da wata raka'a goma da ake yi ita ma da qul huwallahu ahad idan ya suratul ikhlas والمعوضتين da kuma qul a'udhu bi rabbil falaq da bi rabbin nas marra marra su kuma guda ɗaya ɗaya shi ma malai ce shi ma batil wane ta ma barna ce ba ta da asali wa kaza raka'atan haka nan da wa'an sarko'i biyu da ake yi za a karanta iza zulzilatil ard suratul zalzala 15 marrat ita kuma a karanta guda 15 a ciki wa fi riwayatin 50 marra a wata ruwayar a karanta suratul zarzala guda hamsin wa kullu wal kullu a minkum batin min kunna batin duk wannan gaba ɗaya ma da yace barna ne ma'ana ba su da asali babu hadisi babu aya a kansu an fahimta wa yawmal juma'a raka'atani wal arba' was samani wa isna ashara ko a ce diginin juma'a kai raka'a hudu ko raka'a takwas ko raka goma sha biyu shi ma malam ya ce wani la'asar lahu ba shi da asali addini wa kabla da juma'a arba raka bil ikhlas hamsina marra ko kuma a ce kafin sallar juma'a kai raka hudu da nafila da qul huwallahu ahad guda hamsin hamsin a kowace raka shi ma malam ya ce wani la'asar lahu ba shi da asali wa kazalika salatul ashura hakanan sallar da ake yi a daren ashura wa salatu raga'ib da wata sallar da ake ci mata salatu raga'ib mawdu' bi ittifaq malai ce wani ita ma ba ta da asali a ittifaqin malamai gaba ɗaya na addini wa kazalika salatu layali rajab hakanan sallolin da ake bayarwa a yi su a dararen watan rajab wa lailatu as-sabi' wal 20 min rajab ko a baka wata nafila da za ka yi a daren 27 ga watan rajab walailatun nisf min sha'aban mi'a raka'a ko a baka nafila a daren rabin sha'aban daren 14 kenan a baka nafila za ka yi raka'a 100 fi kulli raka'a 10 marat bil ikhlas ko wace raka za ka ranta qul huwallahu goma shi ma malai ce wannan ba ta da asali wa kazalika wa kaza ihya ulailatil aid haka nan idan ana gobe idi a cika raya wannan dare da nafilfili da kaifiya da yadda za ka yi shi ma ya ce bahi da asali wa salatu hibzul qur'an da wata sallah da ake ce mata salatu hibzul qur'an sallan haddace alqur'ani wa salatu raka'atayn ba'da as-sa'i ala man man tamatta'a bil man ala mattasa'a al-marwa da sallah da za ka yi ita ma raka'a biyu bayan kayi sa'ayi a nan farfajiyar marwa a ce bayan kayi sa'ayi a farfajiyar filin marwa kai raka'a biyu ta nafila wa qira'atu jami'u ayati du'a fi akhir raka'a min tarawih da karanta ayoyin addu'a na Qur'ani gaba daya a ƙarshen raka'an sallar tarawih wa kaza qira'atu jami'u ayatu sajada fi lailati katmil qur'an da karanta ayoyin da suke nuna a yi sujjada a ƙur'ani a daren da za a kattama alƙur'ani gaba ɗaya shi fit tarawihi a sallar tarawihi waka za al'ijima lailatul khatm wa nasabal manabir haka na ran da za a yi saukan ƙur'ani a tarawihi a taru har a kafa mimbari limamin ya hau waka za nashid wada'i ramadan haka nan wata sallah da ake yinta da waƙe-waƙe na ban kwana da ramadan وكذا صلاة عدد معين من ركعات بين المغرب والعشاء hakanan yin sallah da wa'an sarako'i kididdiga gusanannu da ake biya wa'an su dinga yin tsakanin magariba da isha to mala yace da waɗansu nan waɗannan duka waɗannan ba su da asali an fahimci dalilin da yasa ba su da asalin ko shine ba su lokaci da ba su kaifiya amma duk wannan idan baka baka ba da lokaci ba sannan baka ba da kaifiya ba kai nafila Allah zai karba kuma Allah zai baka lada amma ba mai cewa kai raka'a hudu sai dai manzon Allah ba mai cewa kai raka'a goma sai dai in manzon Allah ne yake ba wanda zai ce kar da qul huwallahu uku ko biyar ko bakwai a raka'a sai dai in manzon Allah ne yake an fahimci wannan wannan shine dalilin da malai ce waɗannan duk wanda ake bayarwa a yin nan ba su da asali domin an ba su lokaci kuma an ba su kaifiyar yadda za a yi ka kamar shafa'i da wutiri iya da lokaci iya da kaifiya domin mazala ne ce yi kamar sallar walaha tana da adadi tana da lokaci tana da yadda ake yi kaga mazala ne koyar ayi sallar walaha an fahimta kamar rawatib da ake yi tsakanin sallar farilla ta azhar da magariba da isha da asuba akwai adadin rako'i da ake na rawatib san kai guda goma sha biyu su ma wannan yin su iya da dalili a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ba waɗannan ba wanda za a baka sallah kawai amma ba a ce ma manzon Allah yayi ba ko wani sahabi ya ce haka kawai a ce kai raka'a 100 ko kai raka'a 12 a daren kaza da watan kaza da surori adadi kaza amma babu baki na hadisi to wannan shine abin da bai inganta ba an fahimtar da ko to wannan shine abin da malai kokarin fahimtar da mu a wannan Allah ya sa mu gani akba تتعلق بصلاة أصحاب الأعذار وساقري da suke faruwa akan salloli game da wanda aka ba su uzuri misali salatul marid sallar mara lafiya mara lafiya an ba shi dama yayi sallah amma shari'a ta ba shi uzuri yayi sallar a iyaka gwargwadon ikon samun damarsa yasa hadisi ya inganta ma'aikin Allah yana cewa salli qa'iman fa in lam yastati fa qa'idan asali kai sallah a tsaye ne asali hafizu ala salawati wa salatil wusta sai shi qumu lillahi qaniti ku tsaya gaban Allah kuna masu kaskantar da kai kuna masu ibada dan Allah kaga qumu lillahi ku tsaya yasa asalin sallah a tsaye ake yi in kaga an yi sallah a zaune to larura ce larura kuma shari'a ta karbe ta hatta ba ta go addini ana fahimta idan a sallan a ba ta yiwu kamar yadda mai malam mai akadarin ya ce ya ce sai ka yi sallar da jingino bis dinadi a tsaye amma ka jingina ko da gini ko da sanda idan sallah a tsaye da jingino ba za ta yi ba sai ka yi sallah a zaune ba jingino idan sallah a zaune ba jingino ba za ta yi ba sai ka yi sallah a zaune kuma ka jingina idan sallah a zaune da jinginan ba za ta yi ba sai ma'aikin Allah ce to fa'alal fa'alal jam sai ka kwanta akan hakarkarin ka na dama sai kai sallar haka idan sallar a hakarkarin ka na dama ba za ta yi ba ba lafiya sai ka juya bangaren ka na hagu kwanta sai kai sallar haka idan hakan ba za ta yi ba sai ma'aikin Allah ce to kai ribta ciki kanka iya kallon sama kai sallar idan haka ma ba za ta yi ba sai ce to fa'aumi imani ka kwatanta a zuciyarka ga ganin kana sallar shi kenan tunda Allah shine mai karban sallar kuma shi yace ai haka ne kuma wannan zai nuna mana karfin wajibcin sallah akan musulmi wanda duk larura ta jinya bata dauke ma sallah ba sai dai lokacin da hankalinka baya jikinka ba za a taba daukiya mutum sallah ba har sai lokacin da hankalinsa baya jikinsa har in hankalinsa baya tare da shi to shikenan sallah ta sauka kansa amma duk tsananin jinya in dai hankalinka iya jikinka to shari'a ta baka dama kai sallah a dukkan yanayin da zaka yi ko da alwala ko babu ko da tsarki ko babu ko da taimama ko babu ko da kallon alƙibla ko babu ko a tsaye ko a zaune wannan iya nuna mana muhimmancin wajibcin sallah akan musulmi ku duba ya ƴan uwa ba lokacin da ɗan adam yake shiga cikin tashin hankali kamar lokacin da aka ce ana yaƙi ana yaƙi gaba da gaba da ku da abokan gaba a kashe muku naku ku janye gefe a kashe musu nasu su janye gefe amma duk da wannan tashin hankalin shari'a ta ce idan lokacin sallah ya ku yi sallah ba za ka ba da uzuri ka ce ai yaƙi muke ba sai yaƙi ya lafa a ana cikin yaƙi in dai lokacin sallah yayi shari'a ta ce ku yi sallah har ma malaman fiqh suke suke yi babubbuka a cikin littafan su salatul khawf babu salatul khawf yanda ake sallan tsoro ɗaya daga cikin kaifiyar da ake shine sai a raba mutanen biyu waɗannan na farko su tada sallah da limaminsu kaso na biyu kuma sun tsare bakin daga kada abokan gaba zo su far muku kuna sallah su muku ta'adi su tsare ko kuma kuna sallah suna baku kariya idan kun yi raka'a daya idan an taso liman iya tsaye su waɗannan mamun da suke bin liman sai su yi ruku'i tun kafin liman yayi sabar ya tsaye a takaice dai su ƙara raka'a ɗaya da kansu su yi tahiya da kansu su yi sallama da kansu sai su je su karɓo ɗancan waɗancan sai su taho ke samu liman a tsaye su yi kabbara su bi shi idan ya cika raka'a ɗayansa shi zai zauna ya yi tahiya ya yi sallama su kuma su tashi su ƙaro raka'a ɗayan da aka yi masa in ba sha'anin yaƙi ba a ina za ka riga liman sallama kuma sallar ka ta yi a nan ne ka riga liman sallama kuma sallar ka ta yi domin shari'a ta baka wannan damar ala ayi hal duk wani al'amari ya dan uwa har in kana so ka gama da wannan rayuwa lafiya ka sa ran samun rahamar Allah gobe alkiyama to kar kai wasa da sallah duk yanayi da ake ciki duk yanda ake ciki kai kokarin kiyaye sallah a rayuwarka yasa Allah ta'ala yake cewa inna salata kanat alal mu'minina sai ce kitaban mawquta ita sallah ta zamto wata ibada ce wata wajibi ce mai lokaci amma a gun masu imani sallah wajibi ce amma wajibin iya tafiya da lokaci yasa yin sallah a lokaci wajibi ne kuma ko ka yi sallah a rahin sani kafin lokacin sallah ya yi sai da bayan ka yi sallama sai ya bayyana gare ka lokacin fa bai yi ba ka yi sallah to wannan sallar ba ta yi ba dole sai ka jira lokaci yayi ka sake wata tunda wannan ba ta wakilci sallar da aka dora mata wajibi ba idan da kuskure kai ana sa ran wannan da kai kafin lokacin ta ta zama nafila in kuma da gangan kai sallah ka san lokaci bai ba kai da gangan to wa an su malaman ba sun ce gabar musulunci domin ka ci gyaran Allah Allah ya ce kaza ka ce ba haka kuma duk lokutan sallar nan ya yan uwa Allah da kansa shi ya sawa sallar lokaci idan kun duba Qur'ani akwai wata aya a cikin suratul Isra ita kadai take bayanin lokutan sallah guda biyar din nan Allah ta'ala yake cewa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl sai ce wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda wannan aya duk ta yi biyar da lokacin sallah ku tsai da sallah da diluki sham aili zawariha idan rana ta karkata ta yi zawali to lokacin sallan azhar da la'asar yayi an fahimta don domin lokacin sa na laruri gaba ɗaya yake ficewa da azhar da la'asar shi ne faɗuwar rana sannan yace kuma ku tsai da sallah ila ga sakin layi sai aka samu lokacin maghrib da isha tunda shari'a tana amfani daga zaran rana ta fada dare yayi yanzu na a cikin dare miki in dai rana ta fada to an shiga dare yasa aka indicate maghrib da isha sai aka ba su lokacin dare kine ila ka sakin lai sai kuma can yace wa qur'an al-fajr sai aka ware asuba domin ba ta layin azhar da la'asar kuma ba ta layin magriba da isha sai aka yi magana da ita kadai sai aka ce da kuma sallan asuba yini qur'an al-fajr ibnu kasir ya ce an ce mata qur'an al-fajr lidilala ala tul qira'ati fiha domin nuni wajen tsawaita karatu da ake a sallan asuba yasa aka ce mata qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda domin ita sallan asuba ta kasance mala'iku suna halarta da mala'iku ake kun ga sallah lokutan ta qur'ani yayi bayani yasa duk mutumin da yake so ya gama lafiya a wannan rayuwar to kare wasa da sallah mara lafiya ba a dauke mai sallah ba sai dai in ba hankalin sa ya fita a gare shi hatta a fagen yaki ba a dauke sallah ba hatta lokacin larura ba a dauke sallah ba to kai kuma lafiyar ka kalau ta ya za ka yi ka yi fatawa ka bawa kanka amsa akan wani uzurin kai hana kai sallah kuma ka ce sallar ka za ka ta karbu ai akwai abin mamaki a wannan anan ba mamaki a baya mun karanta cewa akwai wa'ansu sahabbai akalla sun kai wajen guda bakwai akwai abdullahi dan umar a ciki akwai abu huraira a ciki akwai abdullahi dan mas'ud a ciki akwai abdullahi dan abbas a ciki akwai mu'adh bin jabal a ciki waɗannan sahabbai suka ce duk mutumin da aka kira sallah iya ji da lafiyarsa da hankalinsa da yancinsa har aka ba da lokacin da za a jira liman ya zo bai fatsi abin da yake ba ya zo ya yi alwala ya taho masallaci har liman ya zo aka yi tada ikama aka fara sallah bai zo ya jona sallah ba har liman ya yi sallama bai bar abin da yake ya zo ya jona sallah ba to waɗannan sabon suka ce ko daga baya ya zo ya yi sallan Allah baya so an bai wannan ko daga baya ya yi sallar Allah bayansu domin yin sallah a jami a gun namiji baligi dole ne shi ya sa imam al-hassan al-basir yake cewa da a ce za a ƙara wa musulunci rukuni daga biyar ya koma shida imam al-hassan al-basir yake shi a fahimtarsa da nazarinsa da research ɗinsa game da sallah to da sallar jami'i za a sa ago ta zama shi ne rukunin musulunci da shida inda ma za a yi domin ma'aikin Allah har ana saura kwana biyu ko uku ya koma ga Allah sai da ya rarrafu ya dafa kafaɗar sai na Aliyu da fadl bin abbas da abdullahi dan abbas iya tsakaninsu iya dafa da kafadansa ne zo masallaci sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan zai nuna mana cewa yar karamar jinya ba za ta baka dama ka dinga sallah a ɗakin ka kuma shari'a ta baka ta yadda da kai ba sai dai in abin ya ta'azzara ma yadda za ka yi an fahimci wannan da kyau ko to saboda ka wannan shine abin da malam ya ce akwai kusakurai da yawa da ake samu a sallah waɗanda aka ba su uzuri musamman mara lafiya wani abu na biyu kuma da yawanmu muna tsintar kanmu akan jinyar wa'ansu daga cikin yan uwanmu ko iyalanmu ko malamanmu ko maƙotanmu ko wa'ansu mutane daga cikin musulmai mun fi damuwa da irin me likita ya bayar na doka karfe shida a yi allura karfe goma a sha magani karfe kaza a kirawo shi amma ba mu damu ya mara lafiya yake sallah ba sai ka haɗa majinyata goma da wahala ka ga biyu suna nusar da majinyacin ya yi sallah ba an damu dai da kirawo likita a ba da magani a yi allura a ɗaura ruwa ya ƙare a ɗaura kaza ya ƙare duk an damu da wannan to amma ya mara lafiya zai yi sallah ba mu da shi kuma a daidai lokacin ya kamata ya matsa da sallah domin ana sa ran ya kun samun Allah subhanahu wataala so daga wannan kalubale ne mai girma a kanmu duk wani wanda Allah sa zai jinyar wani daga cikin mutane yanda ya damu a kirawo likita a bada magani ai kaza to ya damu da sallar mara lafiya ko mara lafiya an bashi dama yayi sallah a duk yanayin da ya samu kansa duk yanayin da ya samu kansa iya damarsa to ana aka ba shi dama ya yi sallah matukar hankalinsa iya jikinsa Allah ya samu daji malike cewa yaqta'u kathirun minan nas fi tarki salati inda mardihim malike mutane dewa dewa fa yace ba kadan ba suna samun kansu cikin kuskure yayin barin sallah a lokacin rashin lafiyarsu haka ne dewa in suna jinya ba sa sallah dewa in suna jinya ba a kula da sallarsu wannan ko matsala ce ba matsalan makon ba yar karama ba babba ce male ce imma li ta'azzara taharatihim ko a ce wai tsarkin su ya ta'azzara ba za su iya yi ba aw li adami qudratihim ala al-qiyami wa ruku'i wa ghairihi ko kuma a ce mara lafiyan ba shi da ikon tsayawa ko ba shi da ikon yin ruku'i ko ba shi da ikon wani abu da yake cikin sallah wa minhum man yakba fi ada'iha wa kayfiyatiha daga cikin mutane kuma akwai wanda suke kuskure wajen bada sallar da yanda ake bayarwa da kaifiyar da ake bada ita wannan dukkan muna tsantar kama a cikin wannan sai ce wa yajuzu lil marid ya halatta ga mara lafiya in ta'azzara alaihi isti'malul ma an yatawadda idan har ba shi da ikon taba ruwa yayin yin alwala ba shi da wannan dama wa arada wa an yusalli qa'idan ko ba shi da ikon yin sallah ma a zaune fa in lam yas'il fa in lam yasta'il qu'ud salla ala janbihi can in ba shi da ikon damar yin alwala sai ya taimama dama daga cikin waɗanda aka bawa dama su yi ta yamma akwai mara lafiya shi ga ruwa ba matafi ba ne mazaunin gida ne amma ya ta yamma jinya tana sa a baka wannan uzurin an fahimci wannan in ma ta yammar ba za ta yi ba sai kai sallar ba alwala ba ta yamma kuma ta yi sannan ma ke cewa har in sallar ba ka iya yin ta a zaune domin jinya da rashin lafiya sai ce to sallah ala jambihi marar lafiya an ba shi dama yi sallah a kwance iyakan haƙarƙarin su yi sallah yi umi bin ruku'i wa sujud zai dinga nuni gashi nan yayi ruku'i gane ya sujada wa yaj'al sujuduhu akhfab min ruku'ihi sai ya sanya sujada sa tafi ƙasa ƙasa akan ruku'in sa ana fahimta li qawlihi azza wa jal domin Allah ta'ala yana cewa yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sune wanda suke ambaton Allah a tsaye ko a zaune ko akan hakarkarin su sai wasu malaman suka fassara wannan sallah a gidi an bayyana wannan kaga an baka dama kai sallah a tsaye shine asali sannan in babu damar yin a tsaye an baka dama ka yi a zaune idan sallah a zaune ba ta yiwu sai aka baka dama ka kwanta akan haƙarƙarin ka kai sallah wa'an imran bin husayn radiyallahu an daga sahabi imran bin husayn Allah ya kare da shi kare shi kanad bi bawasir shi imran ya kasance iya da cutar basir shine bawasir din iya da ciwon basir a jikinsa fasa'altun nabi sallallahu alaihi wasallam ali salati ina tambaye manzon Allah to ya zan yi sallah tunda ina ina fama da matsalar ciwon basir faqala sai manzon Allah ya ce da yi salli qa'ima kai sallah a tsaye in kana da iko kai a tsaye fa in lam yastati fa qa'idan idan baka da ikon sallah a tsaye kai a zaune fa in lam yastati fa ala janbika idan a zaunan ma ba ka iya yi to ka yi sallar kana kwanci akan haƙarƙarinka kaga ba shi da lafiya amma manzan Allah yake nuna masa yadda zai yi sallah larura ta dame shi manzan Allah ya ce to duk da larurar ka ga yadda za ka yi sallah ka yi a wannan matakin in ba ka da iko ka sako wannan matakin in ba ka da iko ka sako ɗaya matakin don domin ita sallah wajibi ce akan kowane musulmi matukar hankalinka iya jikinka ana fahimta sai malai yake cewa wa an bin umar radiyallahu an daga sahabi abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare dadis kale yake cewa ada rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya dubo wani mutum min ashabihi maridan daga cikin sahabbansa akwai wani yayi rashin lafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai je dubo shi Abdullahi dan Umar ya ce wa ana ma'ahu ni ina tare da manzon Allah a lokacin kun ga ashe gano marar lafiya sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama kuma iya cikin haqqul muslim ala muslim iya cikin haƙƙin musulmi akan musulmi idza marida fa uduhu idan yayi rashin lafiya kana da iko da dama ka je ka garo shi an fahimta kuma iya daga cikin gunda mala'ika yake wa mutum addu'a ma'aikin Allah yake cewa duk wanda ya je gano mara lafiya to mala'ika iya masa addu'a idan da safe ne to mala'ika iya ta ma addu'a har rana ta fada idan ka je gano mara lafiya bayan rana ta fada to mala'ika iya ta ma addu'a har sai alfijir yake to yasa masu hikima daga cikin gano mara lafiya ya suka ɗau wannan lokacin guda biyu domin a samu daɗewar lokaci mala'ika iya masu addu'a ko su je daga an yi sallan asuba a je a gano marar lafiya to wannan yinin kaf mala'ika zai iya ma addu'a ko daga zara an yi magari ba su je su gano shi to daga nan kuma har alfijir yake to mala'ika iya ma addu'a haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kun ga shi gano marar lafiya bayan sada zumunci da tausaya masa sannan kai ma kuma akwai wani lada da kake nema gun Allah ya baka kuma gashi haƙƙi ne ka sauke tunda an ce haƙƙin dan uwanka musulmi bai da lafiya ka je gano shi ana fahimtar wannan kuma abu na gaba ka raya sunnar ma'aikin Allah domin shi ma ya je gano mara lafiya kai manzon Allah har ma wanda ba musulmi ba in yayi jinya manzon Allah iya zo ya gano shi har wanda ba musulmi ba saboda Abdullahi dan Umar yace a lokacin ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadakala alaihi wa huwa yusalli ala udin sai muka shiga wajen marar lafiya inji abdullahi dan umar da hida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sai muka same shi yana sallah akan wani itace yana ud ko wani sassaƙaƙƙen ice haka iya kusa da shi iya sallah akan shi fa wada'a jabhatahu ala al-ud idan ya zo sujjada tunda ba zai iya kai goshinsa ƙasa ba sai ya sa sujjada sai ya ɗora goshinsa akan wani itace domin ba shi da ikon ya kai goshinsa ƙasa domin ba shi da lafiya sai da aka ɗan ɗauko masa da itace sai ke sa goshinsa akan itace sai ya ɗaga domin kai goshin ƙasa zai masa wahala an fahimta ma'aikin Allah ya ganshi iya sallah da wannan yanayin a matso masa da sai kai goshinsa sai ɗora akan itacen a matsayin yayi sujjada fa'auma ilaihi sai manzo Allah ya masa nuni fa maraha al'ud sai manzo Allah ya dau wannan itan na kusa da shi a jefar da shi a yi nesa da shi bayan an jefar da itacen sai marar lafiya ya sake jawo wani filo filo haka ne wisada sai ya sake sawa a gabansa domin ya ji daɗin sujada a kansa ana fahimta fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce da shi da'aha anka ka bar sujada akan itace ko akan filo yani al-wisada wannan filo din idas idas tabata an tasjuda alal ardi idan kana da dama ba za ka takura ba kai sallah kai sujada a ƙasa wa illa idan baka da ikon kai goshinka ƙasa fa aumi ima sai ya kwatanta kai sujada shikenan kun fahimta manzo Allah sai ce kar ma a dauko ma wani itace ko wani filo kana kokarin sujada a ƙasa dan baka iya kai goshinka ƙasa ya ce in za ka iya yi ka yi sujada a ƙasa in ba za ka iya ba to idan ka zauna ka dinga kwatantawa ga kanan ka yi sujada shi kenan sai ka yi sallah irin damar da ka samu kanka na jinya shi ne fa'aumi ima waje alisu judi ka akfad min ruku'i a wannan nunin ka dinga sanya sujada ka tafi ƙasa akan ruku'inka an fahimci wannan wannan fa shine sallah ta majinyaci inda manzo Allah yake bibiya yake dora marasa lafiya yadda za su kasance suna sauƙi nauyin da Allah ya dora musu na sallar farilla wal mu'tabir fi adam al istita'a huwa al mushaqqa abinda ake lura da shi wajen cewa idan ba za ka samu damar ba shine shan wahala da samun takura shine mushaqqa aw al khaw aw al khawf min ziyadati al marad ko tsoron rashin lafiyan ta ƙaru har in ka takura wata gaban jikinka ko tsoron wahala ko tsoron a'a jinyar za ta iya karuwa aw batnihi ko kuma a'a jinyar za ta za ta dade bata warke ba aw ghairi zalika ko dan sun wadannan duk wannan shine abinda ake ganin idan har mara lafiya ya takura jikinsa yayi wata ibada to ɗayan uku nan ne ko mushakka ya samu takura mai tsanani ko ƙarin jinyar ta ƙaru ko jinyar ta yi jinkirin warkewa kuma ita tsarin shari'a ta zo da a taisir ne sauƙaƙawa ya sa ya ce wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj Allah bai sanya muku kunci da wahala a cikin wannan addini ba addini dan sauki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ta suratul baqara ya ce Allah ya ce yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra Allah iya nufin ku da sauki Allah baya nufin ku da tsanani bayin Allah duk inda sauki yake nan Allah yake nufin ku je Allah baya nufin ku da tsanani to sai manzon Allah sai malai yake cewa abin da yasa manzon Allah ya ce in baka da iko kada kai sujjada a ƙasa in har rashin lafiyar ta ta'azzara ko dai ka takura ka sha wahala ko rashin lafiyar ta karu ko kuma ta yi jinkirin warkewa ana fahimta sai yake cewa aw ghairi zalika ko dan sun wadannan wa sifatul julusi alladhi huwa badalul qiyam to idan aka ce mara lafiya yayi sallah a zuwa to wani irin zama zai an fahimta idan an ce mara lafiya ba ka iya yin sallah a tsaye ba ka iya yin sallah a jingine a tsaye sai aka ce ka zauna ko to wani irin zama za ka yi za ka zauna ne ka mimmiƙi ƙafanka ko za ka zauna ne irin zaman tahiya ko za ka zauna ne a kan diga-diganka ko ma dai ya za ka yi to ga yadda za ka yi manzan Allah ya bayani sai malai ke cewa a wannan zama da zai canji tsayuwa an yi jilisa mutarabbi'at shine mutum ya yi zaman tarabbu'i zaman tarabbu'i ne kamar zaman da malamin nan yayi zaman cin tuwo haka dai muke cewa a tsangaya yawa ka naɗe ƙafafuwanka ka zauna to irin wannan zaman shine zaman tarabbu'i kuma shi ake so idan marar lafiya zai iya yin sallah a zo ne a haka an fahimta ba miƙe ƙafafu ba ba wani abu ba ya yi sallah da ƙafafunsa a daɗa a gabansa ya zauna shi ne zaman tarabbu'i fahimtu wa bihi ƙala malik wa sauri wannan magana ta zaman tarabbu'i wajen sallar marar samun damar yin sallar a tsaye shine maganar Imam Malik bin Anas shi ma da wannan ya bada fatawa shine maganar Sufyan sauri da haka ya bada fatawa shine maganar Imam Shafi'i haka ya bada fatawa shine maganar Imam Ahmad bin Hanbal haka ya bada fatawa shine maganar Ishaq bin Rahawayhi haka ya bada fatawa shine fatawar Abu Yusuf haka ya bada fatawa shine fatawar Muhammad haka ya bada fatawa duk wannan jerin giyar malamai da malai kawo sun ba da fatawar cewa mara lafiya zaman da aka ce yi sallah a zaune to yayi zama mutarabbi'an yayi zaman tarabbi yi sallah an bai bijana fa an aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minin aisha Allah ta'ala ya kare da da ita qala tace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama tace ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yusalli mutarabbi'an iyayin sallah a zaune da zaman mutarabbu'i ya nadi kafafuwansa ya zauna a mazaunansa to ta ga manzo Allah iya sallah a wannan yanayin ita na na Aisha radiyallahu anha wa yajuzu an yajlis ka julusu tashahhud kuma dama ta biyu ga mai yin sallah a zaune domin larura sai aka ce zai iya zama kuma irin zaman tahiyya ko ya zaman tarabbu'i shine aula shi aka fi so idan zai bashi wahala kuma sai ya zaman da ake tahiya ya nade kafarsa ta hagu ya zauna a kanta to an bashi dama yi sallah a zauna irin wannan yanayi an fahimci wannan wa amma sifatu salatu man ajaza an alqiyam wal qu'ud amma sufar mutumin da ya gaza yin sallah a tsaye ya gaza yin sallah a zaune domin larura an yi salli ala jambihi to an ba shi dama ya sallah a kwanci a kishin gide da ɓangaren damansa fa illam ya saɓe sallah mustalƙiyan warjilahu ilal ƙibla idan har a kishin gidan ma dama da hagu ba zai iya ba to shi aka ba shi dama ya sallah mustalƙiyan iya mai kallon sama fiskarsa a sama amma ƙafafun shi kuma suna kallon alƙibla kamar ya kwanta ya sa kansa ya yamma kenan ya miƙe kafafuwan su kalli alƙibla to an ba shi dama ya yi sallah a wannan yanayin har in tsayuwa da zama da sallah a kishin gida dama da hagu duk ta gagara sai aka ce to yi sallah iya kallon sama amma kansa a yamma kafafun shi a gabas an bai bitan nan hene musalqiyan wa rijlahu ila alqibla ala qaddari daqatihi da ƙarshe ma dai sai malaci to gwargwadon samun da masa ya sa hatta malam mai halul masa'il ya ce ukun can na hudun can na farko su ne ake ce ala tartib dole ne sai ka jera su amma ukun karshe shari'a ba ta kallafa ma jera su ba kamar misali sallah a tsaye in ba za ka samu dama ba a tsaye da jingina idan ba za ka samu dama ba a zaune idan ba za ka samu dama ba a zaune da jingina to wannan hudun duk sai ka bi su sai na farko ya gagara ka sako na biyu sai na biyu ya gagara ka je na uku sai na uku ya gagara ka je na hudu an fahimta amma sallah bangaren dama a kishin gide da hagu a kishin gide da da ginginan sama to wannan duk wanda kai yayi an fahimta shine malami halal misali abin da ya faɗa ki ne amma hudun farko dole ka bi su a tsari a jere he sun gagara sannan kuma waɗannan ukun na ƙarshe sai aka baka dama ka yi kowanne daga cikin wanda ya samu su ba a kallafa masu ka jera su ba an gane da kyau misali duk mutumin da yake da ikon yin sallah a tsaye damarsa za ta ba ya yi sallah a tsayen amma sai yi sallah iya mai jingina da yini ko sanda to sallarsa ba ta yi ba idan har kana da dama kai sallah a tsaye da jingina kuma ka zauna kai sallah a zaune to sallar ka bata yi ba idan kana da ikon kai sallah a zaune ba jingino amma sai kai sallah a zaune da jingino to sallar ka bata yi ba an bai da ke ko hudun farko wajibi ne sai ka bi su serially sai na farko ya gagara ka sako na biyu sai na biyu ya gagara ka je na uku sai na uku ya gagara ka je na hudu amma ukun ƙarshe ɓangaren dama ka gida ɓangaren hagu da rigingine wannan duk wanda ka ɗauko kai in wannan hudun farko sun gagara sallah ka ta yi an fahimci wannan to wannan shine abin da malai ce kenan shine sallamu salqiyan wa rijlahu ila alqibla kai ala qadri taqatihi karshe ma aka ce gurgudan ikon sallar shi mara lafiya ne wa bihaza qala al-a'imma al-arba'a haka nan waɗannan malamai guda hudu malaman wannan mazhabobin da aka addu'a haka suka bada fatawa imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal duk haka suka bada wannan fatawa din sane ce wal jumhur da wa'ansu da yawa daga cikin malamai da ba su ba li'anna man li'anna a fi takallufihi alkiyam hina izin haraj tun marar lafiyar da aka ce dole yi sallah a tsaye to an takura masa an dora shi akan wani abin da zai takura da yawa to hisa shari'a ta kula da irin wannan yanayi in tsayuwa ba za ta yi ba to a dawo a jingina in ba ta yi wa a zauna in ba ta yi wa a yi zama a jingine to wannan shine abin da malai fada har in an kallafa mara lafiya dole sai ya tsaya yi sallah to za a jiba ya cikin haraj kunci da takura kuma daga cikin manufar musulunci babu takurawa babu matsalan ba fa'ida malai ce wata fa'ida wa amma man ajaza anil ima lil ruku'i was sujud bi ra'sihi amma wanda ya gaza nuni da kansa wajen ruku'i ko sujuda ba an ce kai sallah a zauna kai nuni kaman kai ruku'i kuma kai nuni kaman kai sujada to wanda hakan mata ta'azzara ba ba shi da damar ima'in wajen ruku'i ko sujada bi ra'sihi da kansa aw ma aw ma bi ainihi wa nawabi qalbihi sai ka ce to yi ima'in da idansa kawai idan har hakan na ruku'i ya gagara hakan na sujada ya gagara to sai aka ce idonka ya aiki kai haka idonka sannan ka fara rufe shi kamar kai sujada kenan wannan fa yan wadin sallah ce ba duk sallah ce ake shiga da fitar nan ba duk ita ce ba amma kai lafiyar ka kalau akan kallon barka ce ba za ka yi sallah ba kuma ka ce Allah zai kyale ka anya ko wani kallon dan siyasa ko wani ihun gari ko wani tsegumi a ce duk wannan shine dalilin ka na kin yin sallah kuma kace za ku haɗu da Allah lafiya ba zai yi ba koma abin ma da bai kai waɗannan koma abin da ake ganin kamar abu ne haka ne daidai ne amma game da sallah ma barin sa ake kamar harkar kasuwa ko wani aiki ko gona duk wannan in sallah ta yi dole ka fatsa kai sallah ko menene shago gare ka rumfa ce gona kake nikan inji kake me kake yi walla kake yi duk abin da kake in dai lokacin sallah ya fatsewa za ka yi yasa Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ya kuma su imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a lokacin da suka kira ku domin su dora ku kan abin da za ku rayu Allah da manzo amsa kiransu ake yi ko kana so ko baka so an fahimta amma wa an su da yawa daga cikin yan kasuwa sai ga lokacin da kwastoma suka zo da yawa sai a yin sallah sai a ce a sai bari a ayi daga baya to abin abun tambaya ana a matsayinka na musulmi idan ta tirke ma ina zaka ji ka koka matsalarka akun Allah ne aiko akun Allah ne to Allah ne yace kai wannan abun haka Allah yake so kai ya baka lokaci kai kuma sai kace a a akwai wata dabara ka da wayonka ba za kai a lokacin da Allah yace kai ba sai lokacin da kake ganin ka samu less akan abu shugulinka ka samu raguwar damuwa sai kai sallah a lokacin to idan ka da kunya zaka je gaban Allah kuma kace biya ma bukata ko mahaifinka ko shugabanka ko mai gidanka ya ce wani zo karfe goma na safe ina son ganinka kuma ya san lafiyarka kalau kana da ikon zuwa kana da abin hawa ko kana da kudin hawa abin hawa ka je ka same shi ka ƙi zuwa gunsa karfe goma sai karfe sha ɗaya kuma ya san da gangan kai to da Allah idan da wata bukata in dai da kunya idon ka zaka je ka ce biya bukatar ai ya saka kaki masa to wannan fa duk mai wasa da sallah ba kamar haka yake alakarsa da Allah kenan ba alakarsa da Allah kenan Allah ya ce kai kaki kuma wata damuwar ka ta taso ka ce Allah yayi ma ai wannan babu kunya a ciki ai ba kunya to daga ya ƴan uwa idan ana magana sallah kullun abin da muke faɗa ka karkade kunnanka